أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka ɗauko karatu na wannan daura ilmiya fiqhiyya wa fardiyya wanda muke yi a wannan masallaci na akai Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala dake kasuwar Kajiya birnin Azare jihar Bauchi dauran da muke yi a cikin waɗannan littafai المسائل الفقهية للمدارس الإسلامية ندعي دا نبيو دا نوكو وانا مناتك النبيو وما ذا متاكي دا كافي نشاهدو أبوغن دا يكي حنونا wato a wannan bugun da aka buga ki a shekara ta nawa in an dubi shafi na biyu bugu na hudu wanda an buga ki a 1443-2022 yau shekara kusan biyu kenan kusan biyu ko uku eh kusan uku kenan za mu tashi daga akamun zakati hukunce-hukuncen zakka idan kun duba za ku ga muna biyar rukunan musulunci ne ɗaya bayan ɗaya tun da mun yi batun tsarki sai muka shiga sallah sannan sai aka yi azumi to yanzu kuma za a shiga zakka wani lokaci akan ce daga sallah sai zakka sai azumi dama an fi ambaton sallah kamar tauhidi sallah da azumi saboda ya shafi kowa da kowa duk wani talaka ya shiga ciki ko ba ka bane amma yanzu batun zakka wannan ya shafi masu dama-dama ne da masu kudi in an je aikin hajima wannan ya shafi masu dama-dama ne da masu kudi to hikiman da ke cikin wannan jerantawa ke a hakamun zakati hukunce-hukuncen zakka a zakatu zakka da kuke gani rukunin min arkanil islam rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar wa hiya ikhrajul amwalil mahsusa zaka ita ce fitar da dukiyoyi ke bantattu idza balagat nisaban mahsusa idan sun kai nisabi ke bantacce wa tafriquha kuma da rabawa liljihatil maksusa ga ɓangarori ke ɓantattu wannan shi ne tarifi na zakka yanzu kuma za mu shiga bayanin tarifin dalla-dalla dukiyoyi ke ɓantattu waɗanne ne sannan nisabi ke ɓantacce wanne ne sannan kuma fiskokin da ake raba waɗannan zakkoki gaba wato gaba ɗaya ko daban-daban waɗanne fiskoki ne amma kafin nan wata jibin zakatu zaka tana wajaba ala kulli muslimin a bisa kowane musulmi banda kafiri hurrin ɗa banda bawa domin dukiyan bawa na ubangidansa ne saboda ka'idan musulunci da bawa da dabba akuya ko tunkiya ko saniya ko buhun masara kamar laye ne sai yadda ya ga dama saboda haka inda ya tabbata bawa ne ko mutuwa yayi yana da ‘yan uwa yana da dangi ba za su gaje shi ba kuma matsala ilimiya ko kuskure ne aka samu wajen kasancewar sabawa ku dubi yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah ya yi tabanni da shi wane ne shi eh to me ya faru ai waɗansu azzalumai ne suka je suka kamo su suka sayar da su ƙarfi da yaji shi yasa hadisi ya tabbata annabi ya ce duk wanda ya mai da ɗa ya zamo bawa ya ci kuɗinsa to Allah tabaraka wa ta'ala yana fushi da shi saboda lalalle ne duk wanda ya mai da ɗa bawa ya ci kuɗinsa ko irin wannan kidnapping din da ake yi ai kaman haka ne Allah ya wake saboda haka hurrin da shine wanda zakka ta zamo wato dole a kansa malikin lin nisabi kuma wanda ya mallaki nisabi tun wanda yake da dukiyar da bata taka karata karya ba yana dan lallabawa to fa babu zakka a kansa sai dai in manomi ne in dai manomi ne shine mafi karancin mutumin da yake bada zakka za ka samu manomi talaka amma kan noma ne sabi amma wajen kuɗi kana talaka in dai ka zo sai dai a baka amma ba ka bada zakka ba to ku duba ku gani a nan ba a ce baligi ba ba a ce mai hankali ba a ƙa'idan zakka wanda ba da hankali ma ana fitar masa da zakka don dukiyan ba hannunsa take ba yaro karami ma ana fitar masa da zakka yanzu sai kaga yaro karami shekararsa biyar amma yana da miliyan hamsin a ajiye miliyan hamsin yana jiran ya girma kai ko akan dubu ɗari biyar ka bar gari eh ka koma kauye ikon Allah kenan yanzu wanda yake da miliyan hamsin sai a yi ta ajiye miliyan hamsin dole akwai hakkin Allah sai dai abinda ake so a samu masu amana su ringa juya kulin don idan ba haka ba to zakka za ta nakasa wannan kulin ko da yake yanzu muna gani ko zakka bata na kasa kudin ba school fees ma kawai da na registration da na dinki da na menene kwarai da gaske zai iya cinye wannan kudin tunda abin da za a bayar a zakka dan kankani ne yasa aka ce ayi kasuwanci da kudin faman kana ganiyan falyasafi faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf don haka da mahaukaci da yaro karami idan suna da dukiyan da ya kai nisabi to ana fitar da zakka a madadin wato kurajo minan nukuli ana fitar da zakka ne daga cikin kudade wa urudi tijara da tarkacen kasuwanci wa minan zuru'i wasu simari da kuma ci maka da wasu ‘ya'yan itace, wa min bahimatil an'ami da kuma dabbobin gida, amma kowanne za a yi mana bayani. Wanne kudu kuɗaɗe, huwa zahabu su ne zinare, walfittatu da azurfa, wal'auraƙun na ƙadiyya al-mu'afira. da kuɗaɗen zamani da takaddun kuɗaɗe na zamani wal auraku da takardu annaqadiyya na kuɗaɗe al mu'asira na ainihin zamani ku ba da shugaba waje ina fata an gani kun san akwai masu fassarar cewa ana fitar da zakka ne cikin zinare da azurfa duk abin da ba zinare ne da azurfa ba babu zaka ya ciki ko san an ta rigima a nan amma abin da jumhurul ulama suka tabbatar duk abin da aka mayar da shi kuɗi hukuma ko ƙasa ta mai shi kuɗi to akwai giyasinsa amma wanda suka ce a irin waɗannan kuɗaɗe na najeriya da daloli da pound na birtaniya da na waɗansu ƙasashe ai babu su a zamanin annabi to ai saboda ƙarancin zinare ne da azurfa shi yasa aka ce a fitar da waɗannan takardu ai kaga na Najeriya ba zinare bane ba azurfa bane ina jin wasu takardu ne ko leda ne ma ina jin wasu ledodi ne kawai aka yi sayinin aka ce kudade ne ko waɗansu takardun da ba su da ƙarfi da yawwa to ina fata an gane to wannan kenan don haka duk wani nau'in kuɗi akwai zakka cikinsa idan ya kai nisabi wa nisabu zahabi nisabi na zinari ishiru na dinara dinari ashirin ne eh irin na da dinari guda ashirin wa nisabul fidda amma nisabin azurfa mi'ata dirhamin dirhami ɗari biyu to idan aka ce ɗari biyu divided by 20 zai zama nawa kenan eh yawa kowanne zai zama goma kenan to goman nan daga nan za ka fahimci yadda ake kiyasi kowane dinare guda ɗaya dinare guda ɗaya dinare guda ɗaya na daidai da dirhami goma ina fata an gane to sai ka zo ka ce to kowane dirhami guda ɗaya yana daidai da neran Najeriya nawa. Idan ba za ka gane lissafin ba kowane dinare guda ɗaya yana daidai da neran Najeriya nawa. Suna rubutawa cikin tamin kwamiti, suka rubuta. Mu dai yanzu kawai an dagula mu ne, muna kiyasi ne da ainihin dala. saboda masu dalansu suka fi tsiya da barna a duniya suka mamaye kowa Dun yanzu da na tambaya na ce dala ɗaya ko dala ɗari nawa ne da ka ji amsoshi daban-daban har da wanda baya da dalan ba zai faɗa maka diyasin dala to idan ka je a lissafin su suma sukan ce dinare guda ɗaya yana daidai da dala kaza ne saboda haka naira kaza yake daidai da dala daya misali in ka mallaki abin da ya kai kaza dinare tun da already an faɗa mana in ka samu dinare ashirin ka samu dirhami ɗari biyu saboda yi dirhami bai kai ba da wannan ne ma malamai suka ce ake abubuwa da yawa za su iya zama wa kuɗaɗe kuma darajarsu ba lai ba ne tun da yanzu dala guda ɗaya yana jin 660 ne dala guda ɗaya kuma ko dubu ɗaya ne dala ɗari dala ɗari naira dubu ɗari da sittin da shida ɗaya ina wani tsohon ma'aikacin banki na manaja ɗaya dubu ɗari da sittin da shida shi ne yake daidai da dala ɗari saboda haka dubu ɗari da sittin da shida divide by hundred kaga kowane dala guda ɗaya shi ne zai baka kudinsa sai dala ɗari wannan ya takardar da za a ɗauke ta wanda a da can can ba haka ba ne amma yayi za a ya canza ba zai yi wa canza in kaga an canza to sai ranar da najeriya take taka america ai an gane maganan ko barai da gaske Allah ya sauwake na'am wa nisabul fidda mi'ata dirhamin wa yuqasu sa'irun nuqud bihima saboda haka sauran kudade za yi kiyasi da wannan eh sauran kudade wa yuqasu ana kiyasin sa'irun nuqudi sauran kudade bihima da waɗannan guda biyu waɗanne kenan dinare da azurfa barai da gaske kamar yadda muka ɗan buga misali yanzu riyal ɗin saudiya riyal ɗaya yana daidai da nawa kudin najeriya nawa saboda yana ganin kamar riyal riyal eh ba mun ce dala ɗari in ka bayan a saudiya za a baka riyal ɗari uku ne da saba'in ko da ɗaya ko da biyu ɗari uku da saba'in wannan dala ɗari kenan kun gani kun ga suna su ya ninku sau nawa eh sau uku ne tunda ko kowace dala tana daidai da riyal uku ne da wani abu wato 3.7 amma kaga mu Najeriya tana daidai da 1600 ne and 50 ku dubi bambanci fa ya za ka je saudiya ka ba da riyal biyu za a baka biyu sai ka sha ka koshi riyal biyu in ka ba da riyal ɗaya za a baka karamin ruwa in ka ba da biyu za a baka babba in ka je ka ba da riyal hudu ko riyal biyar za a haɗa maka shinkafan da za ka iya ci sai dai kawai idan auna cikin da kake yi za ka ci shinkafan da yake yi ka riyal biyar to riyal biyar ɗin nan fa kamar naira biyar ne na najeriya yanzu naira biyar na najeriya ko sai nawa zai saya maka ai misali kenan yawa dai to duk wanda ya iya lissafi to zama yake yi sai ya shiga na'urar duniya zai gwada masa darajar kudade daban-daban shi yasa duk kasan da kake ko duk irin kudin da kake da shi to zaka iya kiyasin sa da dinare ko da azurfa ko da dola ko da pound ko da riyal na saudiya ko da dirham na ainihin dubai ko kuma da dinare na kasan iraki ko da pound na kasan birtaniya ko pound na kasan egypt ko pound din kasan saudiya ko kuma euro na kasashen europe da sauran makamantansu balle saifa na kusa-kusa da mu na kasan faransa da kasashen nijar da sauransu to haka ake kiyasi na'am wal makhraju minha abinda ake fitarwa daga zakka a bayar rubul ushri shine ɗayan hudun ɗayan bisa goma min kullum daga kowanne ɗayan hudun ɗayan bisa goma shine rubul ushur al ushur shi ne ka kasa gida goma ka ɗauki ɗaya shi ne ushiri kenan to shi guda ɗayan nan ka kasa shi gida hudu to za ka ɗauki guda ɗaya ka bayan to shi ne muwazancenmu na bayani muke cewa kasa gida arba'in domin ɗayan hudun ɗayan bisa goma idan da za ka kasa to miliyan goma aka kasa miliyan goma sai ka kasa shi gida goma idan ka ɗauke shi gida goma miliyan goma in ka kasa shi ka ɗauki ɗaya ka kasa shi gida hudu zai baka nawa eh yawa ɗari biyu da hamsin to zai baka ɗari biyu da hamsin in ya baka ɗari biyu da hamsin shi ne wanda za ka ɗauka ka bayar in ka ɗauki miliyan goma ka kasa gida arba'in nawa zai baka abin da ya sa suke wannan lissafi su a da yanka ɗebo musu da yawa ka ce arba'in sai su jiyayi yau saboda haddace abu suke yi su suna son mafi saukin lissafi kuma kaga wannan lissafi ya fi ba da malamai wahala mu ma saukin da muka samu saboda firamarin da muka yi aka koyar da mu arithmetic daman da wajen zakka da wajen gado musamman ma wajen gado sai in ka iya wannan arithmetic din baka iya ba ba zai yi ba a zaure sai dai ka haddace ka karantar haka amma an ce ga gadon ba zai yi karba sai sa ba kowane alkali ne yake raba gado duk wanda ka gaike zai raba gado ya iya raban gado to ya iya lissafi ya san yadda zai warware amma bai iya lissafi ba ba zai yi waye don kankanin abu sai dagula masa lissafi ina fata an gane saboda haka in kana da miliyan arba'in nawa ne zaka miliyan daya amma sai ga mutum ya gagara fi da zaka miliyan arba'in yanzu ko ɗauko miliyan arba'in ɗin ka yi aka ce ga ke an baka kyautar miliyan arba'in sai wani abu ya faɗi kai kana sauri za ka je gida sai da ka je gida sai ka je ka lissafa miliyan talatin da tara za ka dawo neman miliyan ɗayan nan ai ba za ka dawo neman miliyan ɗayan nan saboda kai ma ka riga ka yi wuya ka samu full capacity yau yaushe za ka rubai ɗaya to shi yasa wajen zakka ma divide by 40 idan kai divide by 40 abinda za ka ɗauka guda ɗaya ne kana da 39 over 40 only 1 over 40 shi ne fa mutum zai ba da talakawa amma sai ga wasu sun gagar bayan ba Allah kyauta wa kadhalika urudu tijara haka ma tarkacen kasuwanci wal hilyatu da mundaye an san mundaye ko eh warwaro na hannu da abun wuya da abin kunne da sarkokin kafa waɗanda suke na zinare da azurfa to ana duba nauyinsu eh sun ce yanzu zinare shi wannan wanda ake mai tsadar ina jin kilo ɗinsa guda ɗaya ko naira dubu talatin da wani abu eh ne ba na manta ba kilo ɗinsa guda ɗaya don akwai ma'auninsa zama da aka yi mace ta je da abin wuyanta ko abin kunnenta to sai a dora shi kan wannan in ya gwada wannan kilo ɗin to yawan abin da ya gwada in ya gwada talatin ne ko arba'in ko hamsin to sai a yi dibai-dibai ɗinsa na kuɗin yau o gram ne ko kuke ashe kilo da nauyi eh gram ne kwarai da gaske to in an gwada sai a yi dibai-dibai sai a ce gram kaza ne in an ce gram kaza ne to sai a ce a su yan kasuwan kana tambayarsu za su ce maka gram ɗaya kudinsa kaza ne don kai dibai-dibai sai ga an gwada maka wani 'yan kunne ɗan feret amma sai ka ji dubu ɗari takwa eh babin da yake nufi kenan don zance mafi inganci fitar da zaka a cikin wannan ko mafi yawan mata ne suke ajiyewa tunda kai ba za ka sa agogon zinare ba annabi ya hana ka ba za ka rike bayarin zinare ba annabi ya hana ka to amma kana son ka ajiye wani kuɗinka to shi ke nai kaje ka sayi zinare sai ka ajiye don da matanka ta gani kuma ya rage naka don saboda kai za ka je ka ɓoye mai yiwa abin wuya ne da yan kunne wannan aka je ka sayar da shi a kasuwa ya kai miliyan biyu ita ba ta sani ba ta ɗauka ta je gidan biki ta ce bari ta ajiye wai za ta shiga wanka ko za ta kama ruwa aka zo aka ɗauke abin wuyan to in ta dawo mai za ta ce maka ita ba ta san kansa ba dama haka kawai ka je ka lalu mota ka auro ta daga wani gari wai alamari alimari ne kan ko alamari ne Allah taimake mu na'am urudu tijara abubuwa na kasuwanci wannan an baka dama saye da sayarwanka saye da sayarwanka idan shekara ta zagayo to sai a buga ƙima duk wanda ya saba sayar da kayan wuta misali yana zuwa shago duk shagon da ya je da ake sayar da kayan wuta in ya duba ya dubi gabas ya dubi yamma ya dubi kudu ya dubi arewa ko ina ya duba ko bai lissafa da kaza da kaza ba in ya gani musamman waɗanda aka fitar da su a fili zai ce shagon nan ya kunshi kayan miliyan kaza ne to irin su ake nemowa karma ka sha wahala sai dai akwai waɗansu abuwa a ɓoye ya sa urudu tijara shi da kansa yana da bambanci gaskiya mutumin da yake sai da motoci mutumin da yake sai da motoci duk shekara sai ya yi lissafin motocin waɗanda suka yi kwantai ba sai su ba amma inda na da motocin shiga guda biyar ko kuma babu zaka kan dun ba na kasuwanci ba ne sai dai ku gane ya koyan uwa akwai mutanen da suke shiga motocinsu duk wanda ya ce zai sai sai su sayar masa su sayo wata mota to su lissafinsu yana rikicewa wallahi sai sun yi a hankali duk mutumin da yake sana'an sayan fili mai tsada ko gida mai tsada ko wani abu mai tsada yana saya yana sayarwa ya zo ƙarshen shekara ya ce shi bai gane lissafi ba kaza kaza in je lahira zai yi bayani don Allah ba a masa wayo idan baka sani ba baka gane ba fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu wannan ita ce kaida Allah ya taimake mu wannan kenan wa kadhalika urudu tijara wato haka tarkace na kasuwanci kowane iri ne walhiliyatu da mundaye na zinare da azurfa na ado fatuqasu indal hauli sai ayi kiyasin su yayi kekara wa yukraju sai a fitar da rubu'ul ushr ɗayan butsun ɗayan bisa goma saboda haka in ka je fassara ma yara haka zaka fassara musu ɗayan butsun ɗayan bisa goma su ma ka murƙusa su kafin su yi wayo eh haka ke yi na'am to a nan ƙasa muka ce lamba ta goma wa zakatul huliyye wato zakka na ainihin mundaye wajibatun wajiba ce bi umumin ayati wal ahadir saboda umumi na ayoyi da hadisai wa amma zakatul zuru'i wa thimari amma zakka na cimaka da 'ya'yan itace fa mimma yuktatu minhu ana fitarwa ne daga abin da ake ajiye ki domin rayuwa shi ne yukutatu abin da ake ajiye ki domin rayuwa mutanen da za ga suna ajiye abinci a cikin rumbu ko kuma a fito mai kaga mutum ya tara abincin shekara guda wannan ba haramun ba ne abincin watanni shida ko goma to duk abin da ake za a iya ajiye shi ya ɗauki lokaci da wani akwai zakka a cikinsa shi yasa aka ce kayan miya babu zakka ce malamai sun ce duk da dabaran da ake a yanzu ake motsar da timatir da attaruhu da tattasai to babu zakka a ciki albasa fa ana motsar da albasa sai dai a tone rami a zuba albasan a ciki eh akwai wata dabaran da suke yi in suka tone rami sai su zuba ko da watanni shida yayi ba zai lalace ba matukar ruwa bai take shi ba akwai dabarar da suke yi amma ka gan aka ɗauko shi za ka ji akwai ruwa-ruwa ɗin nan a ciki balle ma albasa ba abinci ba ne attaruhu ba abinci ba ne tattasai ba abinci ba ne timatir ba abinci ba ne ko mai kwaɗayi ne kuwa na memburrin daga ainihin burre amma anan kafin wato da tamrin ya kamata mu faru eh wannan kwayan hatsi ne tamrin wato shine din itace shi kadai ne wanda zamu ya kamata a ce mun ambace shi kai amma kaga mu nan ba ma fidda zakkan dabino in ba waɗanda suke da gonakan dabino ba su kuma masu gonakan dabino kaga noma ne sai su mai da shi tunda suna yi na kasuwanci ne amma inda ba na kasuwanci ba inda wai bishiyoyin da binon gado ne to mu a nan babu babu ma wanda zai kai har afin da zaka a cikin to shi yasa muka zallake shi amma da ya kamata a kawo shi min burrin daga kwayan hatsin burre wa sha'irin da sha'ir ko acca wa zurratin da ainihin masara wa urdin da shinkafa wa dukunin da gero haka malaman zaure suke fasara amma ainihin dukun yana kama da gero ne ba asalin geron ba ne irin nasu ne na kasashen laraba rai da gaske saboda haka in ka zo kai ba sai ka yi kirdazo wajen fasara nun shi yaro wato ba zai gane dabaranka ba in ka zo ka ce masa min burrin sai ka ce daga kwayan haɗin burri kawai ka wuce ya fi maka sauƙi amma sha'ir in ka ce acca to ya san zai yi tambaya nuna masa acca wa zurratin masara wa urzin shinkafa wa dukunin a ce gero ko maiwa ko doro wanda ka fasa na wa min tamrin wa zabibin to gari eh da kuma dabino da zabibi kaga mu ma ba mu da zabibi ko ka shuka shi a nan ba yi ba ko yana yi zabibi ba yi ba wa shibhiha da makamantansu idza balaga adh-dhar'u aw ath-thimaru idan waɗannan ce maka ko ƴaƴan itacen suka kai kamsata aw suqil aw biyar manyan kwanduna kenan irin na da amma musamman ɗan shekara nawa ne ma ko kuma wanda ya tashi a birni bai san irin wannan kwando ba an san mangala ko malam usman ka san mangala to mangale eh to haka yake fada nan to eh akwai shi nan kenan shine wanda ake ɗebo yaki a ciki a bayan jakuna haka ne yau to kaga mutanen da haka suke ɗebo hatsinsu a bayan jakuna ko raƙuma ko dawakai to in ka dubi na jaki za a ɗebo yaki to idan raƙumi ne aka masa babba fa zai ɗauki kayan abinci shi wannan magaladin zai kai buhu nawa ya danganta ya za ake ce ausuki biyar in wani ya ce maka menene ya ausuki ka ce wani babban kwando ne ya fi sauki wahiyar salatu mai ce sa'ir shi ne sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku shi ne mudun nan ko mudun nan ya kai sa'i ya fi sa'i ya fi sa'i sai dai ya fi mudunmu na can haka ne amma sanayya fa kamar daga nan aka samu sai dai idan sun ɗauko shi daga sintani mudunmu guda biyu ya zama sintani amma sanayya saboda da sadun da sa'un da sinu a wajen bahaushe duk sa ne haka ne a sanayya wai rabin kwano kenan to shi mudun ku menene sunansa kwano daya to mudu daya fa aiki ne eh to akwai bambanci tsakanin don saboda idan mun ce muddun nabi ai muna nufin mudu ba shine karami ba in ka ce fa shine sa'i ba shine babba ba to amma yanzu a lissafin bayan da kuke mudu shine karami ko shine babba sanayya kuma shine karami eh to dai kada mu rikita ko mu rikice yawwa sa'i irin sa'in da yake fitar da zakatul fitr idan aka samu sa'i kamar ɗari buhu nawa ba mu ambata a nan ba saboda me saboda buhun ba iri ce ba amma yana kyauta zaton buhun da zai ɗauki casa'in ko casa'in da wani abu ya kai kusan buhu biyar saboda haka in mutum ya yi noman ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata ya kai buhu biyar mai ɗaukan casa'in da wani abu to ya kai zakka idza balaga zar'u aw istimaru idan ce maka ko ƴaƴan itace suka kai kamsata aw suke aw suke guda biyar wahiya ita ce salasu ya ce sa'in sa'i ɗari uku famimma sakatil anharu daga abinda koramai suka kayar wal uyunu da idan dunan ruwa wal matsaru da ruwan sama al'ushuru ɗaya bisa goma to wanda ba ruwan sama ba ne fa idan aka ce al'alharu ƙoramai babu wahala a ciki idan an ce al'uyuni ido ruwa wanda Allah ya fitar babu wahala a ciki in aka ce almataru ruwan sama mu mun fi sanin ruwan sama ne amma mutanen da suke da ƙoramai su suna samun wannan ruwa kawai zai zai mamaye ƙorama in ya janye ko kafin ya zo za su yi shuka zuwa wani lokaci yana janyewa shukan kuma sai ga ya girma to babu wahala a ciki sai dai dabara tunda ka ganin ruwan sama ma in baka je ka gyara gona ba ruwan sama ya sauka ai ba zai yi ka je kai shuka ba in ko kai shuka to za ka yi wahala wajen noma ko ba ka bane eh kowanne akwai wahala irin nasa amma ana ganin wahalan da sauki saboda haka idan ka zo fassara sai ka ce fa mimma sakatil anharu daga abinda koramai suka shayar wal uyunu da idanun ruwa wal mataru da ruwan sama al ushuru ɗaya bisa goma wa fi masu kiya cikin abin da fi masu kiya bisaniya duk abin da aka shayar da abin shayarwa a winnadihi ko yayyafi nisful ushur wato rabin ɗayan bisa goma saboda haka duk abin da aka ce za a rinka ɗebo ruwa ana bayarwa a ta ɗebowa ana bayarwa da wanda za a yi irrigation wanda za ka zo kai ta wahala so ɗayan wato biyun ɗayan bisa goma ne shine nisful ushar saboda haka na farko wanda ba sha wahala ba za ka sa kashi goma a dauki kashi ɗaya shine zakka wanda aka sha wahala noman rani za ka sa kashi ashirin a dauki kashi ɗaya shine ina fata an gane eh wa yukhraju ana fitarwa ne inda jaza yayin girbi inda jaza yayin girbi amma mafi yawa girbin da yake hadda yanka asali kaman jaza yanka ne amma malaman zaure girbi suke fasara aw ba'da tasfiyati ko kuma bayan an tsaftace shi an shaike shi ina fata an fahimta saboda haka wajen lissafi ba a lissafi da bawo yanzu mutumin da ya zo ya noma gyada-gyada mai kyau ya samu buhu goma manya-manya masu toliya buhu goma masu toliya idan aka ɓare gyadan nan buhu goma masu toliya za a samu nawa ana kyautar zaton za a samu biyar inda gyadan ta yi kyau kaga akwai zaka a ciki amma idan mutum ya samu masu toliya buhu biyar ga ɓawonsu akwai zaka a ciki ko babu eh babu zakka ciki saboda in ka bare ba zai kai arziki biyar ba idan za ka yi lissafin dawa sai ka yi lissafi hadda kan dawa hadda kai ka yi idan za ka yi lissafin shinkafa sai ka yi lissafi hadda huntu saboda haka yin za ka yi lissafi da gyada ba za ka yi lissafi da bawon gyada ba haka ma gujiya barai da gaske amma ba an ce sai ka caske ba ne ko ka cake shi ba ne in akwai wanda ake ajiyewa duk abin da aka ajiye shi da bawansa to ya fi lafcin inda ya kai zakka shi kenan zakkan sai ka tsaftace sai ka bayar shi yasa in ka samu gyaɗa buhu goma mai kyau wanda kiyasi ya tabbatar maka ya kai zakka to za ka ɗauki buhu ɗaya ka bayar haka ne ko buhu ɗayan kuma sai ya kasance da ɓawonsa to ka sa a ɓare kuma ba haka ba to ka haɗa da abin ɓara da kulin ɓara ai ba da tafiya aka ce ka ga kinkafa ma sai ka haɗa haɗa kuɗin zazzaɓe dawa a cikin dami sai ka haɗa haɗa kuɗin bugu da kika da aka ce ka ciyar a cikin watan ramalana saboda za ka abin nan sai ka je ka ba da ɗanye an ka ba da ɗanye sai ka hada hada kudin jabane in ko ba haka ba to a dafa a gidanka sai ka ɗauka ka bayar ina fatan an fahimta Allah ke mu ke mu wa yukraju ana fitarwa ne inda jazazi yayin girbi au ba da tasfiya ko kuma bayan an tsaftace shi wa amma zakatul mawaki amma zakan dabbobi fa min al-ibli ana fitarwa ne daga raquma wal baqari da kanu wal ganami da awakai da tumakai la gairu banda wadansu su eh wa nisabuha inda al-hawli nisabin su yayin shekara mufassalatan kal'ati da bayani kamar yadda yake zuwa إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة إذا راقما سوى كي بيار أخويا كي بيار ما راقمي دي ذا لو كان شكي با kaga yadda karatu yake ke wa fil ashri fi'atani idan raquma su kai goma to ka sayo awakai guda biyu ka bayar wa idza balaga khamsata ashara idan raquma su kai goma sha biyar fa salatu shiyahin ana bada awakai uku ne wa fi 20 idan raquma sun kai 20 arba'u shiyahin wato ana bada awakai guda hudu ne da ma'ana ƙananan dabbobi sawa'un awakai ne ko tumakai summa idza balagatil iblu 25 idan raquma su kai 25 ila 35 har ya zuwa 35 fa fiha bintu maqabir to ana ba da bintu makabir karfe kara ɗaya karfe kara ɗaya a cikin raƙuma daga 25 shekara ta zagayo suna 25 sai ka ba da raƙuma guda ɗaya da shekara ta zagayo sai suka kai 29 sai ka ba da raƙuma guda ɗaya da shekara ta zagayo sai suka kai 33 bintu makadin eh idan shekara ta zagayo suka je talatin da biyar nan ma bintu makajin ne saboda haka ku lura ba a fara fitar da zakkan raƙuma a cikin raƙuma sai sun kai ishirin da biyar sannan ake ba da ɗin shekara ɗaya ina fata an gani akwai wani abu da ake kiransa waƙas jam'insa shi ne auka za mu ambace shi gaba kafin mu ambace shi yana da kyau mu yi bayani a daidai wannan gaba in kun lura za ku ga biyar-biyar aka yi ta ƙara ba ko ba ka ba sannan sai aka zo aka ƙara nawa 25 sai aka ce 35 nawa aka samu ƙari da aka tsallaka aka ce raƙuma za a rinka bayarwa to goma-goma aka yi ta ƙara ba har ya zuwa inda lissafin zai fata gaba daya to ku lura idan mutum yana da raƙuma biyar zai ba da akuya guda daya da shekara ta zagayo sai aka samu raƙuman sun kai takwa me zai bayar akuya ɗaya da me da kaji biyu akuya nawa me yasa zai bada guda daya to yan tsakani babu zakka kansu kenan idan sun kai biyar ya bada akuya daya sun je takwas ma ya bada akuya daya suna tara ma ya bada akuya daya to yan tsakani babu zakka kansu kenan eh shine bayanin abinda nake so a gane kenan tabbas babu zakka kansu wannan ke ake kiransa waqati to ni dai duk inda na karatu na zaure wakatin nan wakati suke kiransa jam'insa auka saboda in ka ce tawaya ba tawaya ba ne kawai Allah ta baraka wa ta'ala ya sassauci ne to wajen zakkan dabbobi haka ne amma ka kayan amfanin gona idan ka samu buhu goma sha ɗaya na gyaɗan da muka yi lissafi mai ɓawo to buhu ɗaya da wani abu za ka fitar eh wannan ɗayan nan sai ka kasa shi gida goma yawwa buhu ɗaya da mudu goma ku misali amma kaga wajen dabbobi sai shari'a ta daga kafa saboda kai ma an san akwai wahala da yawa to wannan kenan saboda haka bari mu je a gurguje ثم إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين إذا راقما سنك عشرين دبير إلى خمس وثلاثين هل يزوى ثلاثين دبير ففيها بنت مخادر أنا بال بنت مخاد هي التي أتم السنة إتشي وند تشك شكرا قدا وإذا بلغت ستا وثلاثين إذا سنك يتري واتو سنك ثلاثين دشدا إلى خمس وأربعين هل يزوى أربعين دبير وفيها بنت لبون to ana ba da bintu labo ne yallace a tan masanatayin ita ce ya shekara biyu bai za balaga sittan wa arba'ina idan raƙuma suka kai arba'in da shida ila sittina har ya zuwa sittin wannan guda nawa aka samu daga arba'in da shida zuwa sittin aukas din ka gani to fa fiha hiqqa to ana ba da dabban hiqqa هي التي أتمت ثلاث سنين itace wanda ta kai shekara uku amma a zaure suna ce hikka wanda kashin bayanta ya yi ƙarfi saboda ka ana iya hawa ke fai zabala gaduwa idan wasittina idan raƙuma suka kai 61 ila kamsin wasab'ina har ya zuwa 75 fa fi hajaza sai a bada jaza'a shine wanda ta fitar da fika yar shekara hudu ita ce jaza'a sun mafi sittin wasab'ina sanan idan sun kai saba'in da shida ila tas'ina har ya zuwa tasa'in za a bada binta labunin guda biyu bintu labunin guda biyu masu shekara biyu kenan وفي إهدى وتسعين إذا سنكي تسعين دقيا إلى عشرين ومئة هل يزوى دريد عشرين أصام قال نوا وذن تلاتين هكتاني تو أنا بعد هكوكي قدابيو واتو ما سؤينهم كرفين كشمبايا فإذا زادت على عشرين ومئة إذا متن باقوما سسكوك دريد عشرين وفي كل أربعين بنت لبولة أقوى أربعين sai ba da bintu labo ne wa fi kulli hamsin hikka a cikin kowace goma wato hamsin sai ba da hikka mai karfin kashin baya yar shekara biyu ko yar shekara uku wala zakata fiha bainal awqima bainal awqati babu zaka a tsakanin awqati haka ya kamata mu fassara wala awqatu jam'u waqtin al awqat jam'i ne na waqa wa huwa al adad shine adadi allazi kana baina nisabin wa aka tsakanin nisabin da musulunci ya ayyana da wani saboda haka duk wanda ya makale a tsakani to ɗan tsakanin nan babu zakka kan wa masalan misali hunakal adadi allazi baina wato 50 wa 20 kaman adadin da yake tsakanin wa baina 50 wa 20 tsakanin 25 wa 30 wa 50 fasalatina da kuma talatin da biyar wa haka wa ammal bakaru amma kaga shanu fa nisabuha salasuna bakara nisabin su shanu talatin ne duk wanda yake da shanun da ba su kai talatin ba babu baka ko da ishirin da tara ne babu baka amma ana haihuwan dan maraki shikenan malamai suna bayanin cewa ana bin shari'ar musulunci sai shari'a ta sa masu karɓo zakka sai suka je suka lissafa shanu sai suka samu shanu ka 29 shikenan suka kwana da suka kwana wa gari suka kama hanya suka tafi da yamma sai ɗaya saniya sai ta haihu suka zamo 30 to babu zakka a kanka tunda masu karɓa sun je sun a sun tafi abinsu saboda wajen lissafi ba a duba dan marakin da aka haife ki ko kwa to in kana da 29 ba su zo ba za su zo ne ba su zo ba kawai ranar da aka haifa maka na 30 sai ga sunan su kuma sun zo eh ai duk da ne kaga karban zakka za su za su karbi zakka to haka ne tsarin yake eh amma wanda nasu suka cika wasu malamai suna ba da shawarin tunda abin da za ka iya fitarwa kai da kanka saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala na wa amal bakarwa ma shanu fa nisabu ha talatu na bakara nisabin su wato shanu talatin ne fa fi ha tabi'atun au tabi'un to a cikin talatin za a ba da ‘yar maraka ko ɗan maraƙi shi ne ɗan shekara guda a tabi'u huwa matan malahu haulun wahid wal musinna hiya bintu haulaini وإذا بلغت أربعين إذن كانوا سرقي أربعين ففيها مسنة وفي أبادا وثانية إرشي كرابي sun mafi kulle arba'in na musinna sa'annan cikin kowane arba'in za a ba da yar shekara biyu wala zaka ta fi ma bayyana auƙasi aidar to nan ma babu zaka tsakanin wakasi da wakasi saboda haka mutumin da yake da shanu ɗari kyan maruka nawa ne shanu ɗari ‘yan maruka nawa ne ko bana biyu nawa ne bana ɗaya ko bana biyu aifa fi kulle salatina tabi'a au tabi'un wa fi kulle arba'ina musinna ina ba ta gane in kana da guda ɗari ka fitar arba'in arba'in kaga 20 ya fita ba a lissafi ba ba a cikin lissafi idan ka dauki 30 30 30 zaka ba ya uwa kaga goma ya zuba ina fata an gane wannan an ce mai karko zakka ne za a bashi option za a bashi zabi don ya dubi dabbobin ya ga akwai musanna guda biyu to fa fi kulli 40 musanna idan ya duba ya ga akwai yan maruka yan bana ɗaya ɗaya yan bana ɗaya ɗaya to fa fi kulli salati na tabi'un aw tabi'a wannan kenan wa amma zakatu shiya amma zakan kananan dabbobi wa hiya al-ganamu sune yan kananan dabbobi na gida min az-za'n wal ma'a daga tumakai da awakai fa fi 40 ka fa fi 40 katan eh anan mun ce 40 katin haka ne ko akwai wanda na zama kasa katan eh saboda alukut alukut din nan asharatu ayyamin ko ashru layalin amma 20 yawman aw 20 layla 20 30 wa 40 wa 50 wa 60 70 90 alukut fil adad kenan shatan ya kamata a ce idan aka samu waɗannan ƙananan dabbobi guda arba'in ila ishirin wa mi'a har ya zuwa ɗari da ashirin shatun wahidin makuya guda da tun daga arba'in duk shekara guda ɗaya za ka bayar sai kaje ɗari da ashirin a kan arba'in an samu ƙari nawa wajen tamanin wajen tamanin sosai dai akwai malaman da suke da fahimtar cewa tumaki arba'in ake nufi ko awakai arba'in ko kuma awakai ashirin tumakai ashirin tun da su hukuncinsu ɗaya ne ina fatan an fahimta saboda haka in kana da tumakai guda talatin da biyar sai aka samu awakai biyar to za a cika lissafi da su saboda su ana maganin haka ce shatun mu ne muke fasarawa akuya amma asali shatun kai karaman dabba ce kaman ganam ne eh sai a ce karaman dabba to akwai kuma wanda suke ganin kaman kowanne na cin gashin kansa to sai dai ni na fi fahimtar abin da ya fi kwanciyar hankali in kana da awakai da tumakai ka rinka haɗa su a lissafi tun da lissafin su guda ne ina fata an gane amma kar ka yi ƙiyasi da ka noma wake buhu biyar wanda ya kai zakka manya-manya sai kuma ka noma dawa buhu biyu ko wake buhu uku dawa buhu biyu sai ka ce bari ka cika dawa da wake ba zai yi ba shi kowane layinsa daban ne duk abin da muka ambata ko dabino buhu uku sai aka samu ainihin zabibe buhu biyu to ba zai cika lissafi ba kowanne sai ya cika yana cin gashin kansa eh ai zabibi shine wanda ake sawa cikin saudiya suke sawa cikin shinkafa eh a cikin shinkafa ake sawa aka sa maka ya aka sa maka zabibi a cikin shinkafa wai na'am wannan kenan wa idza balagat mi'ataini idan kananan dabbobin suka kai 200 makatani sai a bada awakai guda biyu ila salati mi'atin har ya zuwa 300 fa salasatu shiyahin sai a bada awakai guda uku fa in zadat idan sun karu ala salati mi'atin a bisa 300 fa fi kulli mi'atin shatun cikin kowane 100 za a bada akuya wahidatin guda daya wala zakata aidan fil auqasi anan ma babu zakka cikin wakasi cikin aukati saboda haka ya ku yanguwa a wannan lissafi haddace shi ake ba da ka ake yin hukunci ba saboda haka in kana aiki a ma'aikatan zakka ko za ka ba da bayani to haddacewa za ka yi wa yustaratu fi zakatil mawashi sai dai ana sharɗantawa wajen zakkan dabbobi bulugul nisabi sai sun kai nisabi wal hauli da shekara guda wa kaunuha sa'ima kuma kasancewansu masu kiwo fa in kanat ghayra sa'ima idan ba masu kiwo bane fala zakata fiha babu zakati saboda haka duk wanda ya daure tuma kai guda 40 to babu zakati sai dai me sai dai shi mai kudi ne saboda duk wanda ya daure tumakai guda arba'in ni na san akwai wanda yake da su ma sun fi arba'in idan shekara sai kusan zagayewa kusan lahiya sai ya sa a ɗibi mazajen sai ya tara su a waje guda a ba su abinci na musamman ko kaga duk wanda ya haka mai kudi ne idan kasuwanci yake yi da shi to zakka na cikin uwar kudin da riban da aka samu idan kuma bunƙasa ce kyauta yake yi yana sadaka to wannan kuma ta sha shi ne wala yukraju fi zakati ba a fitarwa a cikin zakka harimatun tsohuwa tukub wala zatu awarin ko ma'abociyar ido ɗaya wala taitin ko kuma bunsuru illa an ya sha almusaddiku sai dai idan mai zakkan ya ga dama saboda mai saboda bunsuru yana da amfani wala yujma'u baina muftarikin ba a hadawa tsakanin waɗanda suke rabe wala yufarraqu baina mujtama'in kuma ba a rabewa tsakanin wanda suke haɗe kashe ta zakati saboda tsoron zakka saboda in ka kiyaye lissafi to akwai waɗanda yake in nasu daban-daban yanzu mai arba'ina nan mai arba'ina nan ko mai salasina nan mai salasina nan za ka karbi zakka amma in sun haɗe za su samu sauki ina fata an gani so sai su ce bari su haɗe don su yi wayo wa Allah haramun ne sannan kuma wanda suke rabe ba a rarraba su domin saboda me saboda duk dabbobin da aka samu makiyayensu ɗaya makiyayinsu ɗaya mashayensu ɗaya makwantansu ɗaya abubuwa guda hudu din nan to lissafi da yake musu lissafi da yake musu amma mai yiwa shanu guda talatin ne ni ina da guda ko kuma a ce shanu guda arba'in ne ni ina da guda biyar a ciki liman yana da talatin ko ba ka ba eh ba an samu 35 ba to a ce alhaji aminu kai makana da guda biyar ba sun zama 40 ba sai aka zo aka ce a a a to za a fitar da musinna sai aka ɗauki musinna sai aka fitar da ita a cikin shanun nan to da aka duba musinna sai ta fada a cikin alhaji aminu ita ce aka samu musinna kun ganin liman fa talatin ne nawa talatin ne na alhaji aminu talatin ne to duk wanda ya zo karɓar zakatun da makiyayensu ɗaya ne makiyayensu ɗaya ne sannan kuma wajen shan ruwansu ɗaya ne makwantansu ɗaya ne to babu wani dogon bayani cewa wane yana da guda kaza wane yana da guda kaza shi mai karɓar zakka ba ruwansa da wannan in ya duba ya gani sai ce musinna musinna sai ta fada cikin na alhaji aminu sai ya ɗauka ya kama hanya ya tafi abinsa kai kuma alhaji aminu sai ka yi magana to ni fana guda biyar ne kuma an dauki mutum da ciki sai ce ni ma na guda biyan ne amma sun tsallake sai mu dawo kan malam liman to amma ya za a yi wannan musinna din nan sai a yi ta divide divide 40 divide by 40 saboda haka 30 liman ne zai biya malam aminu ni kuma nawa zan bayar 5 sauran 5 din fa yana kanka amma da kana da shanunka guda biyan ne ka ba da makiyayi yana kiwonsu to sau dubu za a zuwa babu zaka a kansu ina fata an fahimci nan da kyau yau to ka yi da kenan saboda haka karaji a ce na wane kaza na wane kaza duk da kasancewa akwai malaman da suke ganin malaman da suke ganin cewa ya kamata a ware to amma inda mushilan take matukan makiyayin ɗaya ne wannan ma mashayan ɗaya ne wajen kiwon ɗaya ne wajen kwanan ɗaya ne to fa ba yadda za ya raba sai dai ku haƙura haka ba ma kana min khalitai ne duk abin da ya kasance na haɗi ne na mutane guda biyu fa innama abin sani ya taraja'ani za su yi komayya ne a karan kansu bi kadari nisabi kulle gwargwadon nisabin kowanne sai aka samu wannan na da sha biyar wancan na da sha biyar da aka zo ɗaukan zaka sai aka ɗauka a na ɗaya to ba za a ce a'a zakan ta tafiya haka ba kamar yadda muka yi bayani sai a kasa gida talatin sai a ce abin da aka ɗauka ya kai dubu talatin saboda aka kai mai sha biyar dole ka biya dubu goma sha biyar ina fata an fahimta wanda ba lauka a cikin nasa ba domin saboda za su raba masarifu azzakati tamaniya inda ake ba da zakka guda takwas ne wahiyya maskura fil qur'anil karim an ambace su cikin alqur'ani alfuqara akwai fakirai wa huwa jam'u fakir shine jam'in fakiri wanda baya da komai والمساكين da miskinai wa huwa jam'u miskin shine jam'in miskini wanda bai da abincin da zai ci a rana walamiluna alaiha da masu aiki akai wa hum su'atu sune masu dirga dirga allazina yasabuna wa yattabi'una zakawat wadanda suke tafiya suna tattara zakka wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake rarrakin zukatansu yuta za a basu ne li yuslimu domin su musulunta aw li yuhtinu islamahu ko kuma domin su kyautata musuluncin su aw yuta ko kuma za a ba su ne li yusadda sufratun lil muslimina domin a toshe wata kafa wanda za ta cutar da musulmi war riqabu sai wuyoyi wa humul abid sune bayi alladhina yashtarun wadanda za a saye su li yutaqu domin a yanta su to amma anan nayi wani rubutu na ce wa humul abidu allazina yustaruna yustaru aka ce akwai nunu a wajen ku rubuta allazina yustaruna waɗanda ake sayan su li yutaku domin a yanta su ko yustaruna wa yutaquna wanda kasa daidai za a saye su a yanta su amma in kace li yutaqu to shi nunun din ba za ka fitar da shi ba amma shi ta runa a sa masa nono gabansa wato a wancan lokaci ana sayan bayi sai a yanta su tsakani da Allah da kudin zakka hmm wal garimuna sai masu baki wa hum wa minhum a cikin su man tahammala amala duk wanda ya dauki nauyin sasantawa au da mina zainan ko ya lamunce biyan bakin wani mutumin kirki aw fi qada'idainihi ko wajen biyan bakin sa aw dana fi ma'siyatin ko yayi baki domin sako sun mata ba sai ya tuba to za ya daukan zakka ba shi idan an samu wani bawan Allah Allah ya sauke ya ga ce ga limamin masallacin kasuwar kai bashi ya masa katutu da aka duba kawai sai aka ga bashin nan naira miliyan biyu ne mace a'a akara makallahu ya aka yi har miliyan biyu hau kanka kuma ba auki kai ba balle a ce ka cinye sai na ce to babu damuwa ni na ɗauki nauyi zan biya wannan bashi miliyan biyu duk waɗanda suke binka bashi ka sanar da su kama tara mun su na yi shela cewa na ɗauki nauyi zan biya to idan na ji ana raba zaka abin nan sai in je in karɓo zakar miliyan biyu sai in zo biya saboda in kai ne akwai kaskanci da wulaƙa mai yiwa ma ba za su saurare ka ba amma in ni ne in an hana sai in ji a aya الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتقوى بها Bama kai da bakin yake karka tun da kasu kai liman ne babban liman ne dattijo ne bai kamata a wulakanta ka akan bashi miliyan biyu ba sai ni in karba tun da ni kafin a murkusa ne zai yi wahala ne walgari muna misali kenan ومنهم من تحمل hamala wanda ya dauki nauyin sulhuntawa aw damina zainan ko ya lamunce baki aw fi kada idai ne ko wajen biyan bakin sa aw dana fi ma'siyatin thumma taba ko ya baki cikin laifi amma sai ya tuba ya gane kuskuren sa fa haula madinun waɗannan masu baki ne turfa'u lahumuz zakatu za a ba su zakka li sadadi diyunihim domin settling din bashin su to settling kalmar turanci ne domin daidaita bashin su wa fi sabilillahi sannan kuma cikin hanyar Allah wa humul guzatu sune mayaka wal hujjaju da alhazai wa tullabu da ɗalibai wa man shabahahu da wanda ya kama da su saboda haka duk wanda ya zo masallaci ya zo ya zauna yana hidima wa masallaci bai da komai shi ba daukan ilimi yake ba yana hidima wa masallaci zai kula zai gadin masallaci zai menene to shi ma ya fada cikin su wannan ya gwada duk wanda zai tafi aikin hajji ko wanda ake bashi kujera amma kuma kullun sai ya fita ya nemi abincin gidansa idan ya ce zai lura da wannan sai dai ya sai da kujeran ba zai je ba to me ya kamata shi ne ya je aikin hajjinsa a samu zakka a baki ya sai abincin da zai ajiye a gidansa domin wanda ya je aikin hajji ka je kana baki kana tara mai karfi karfi ne eh kana tara mai karfi karfi ne mutumin da yake da naira dubu ɗari takwas a aljihunsa kudin guziri dubu ɗari takwas dala ɗari biyar a ciki zai hadaya a ciki zai zai sayi abinci balle ma yanzu tsarin da aka fita za a baka dubu dari takwas za ka yi hadaya idan hajjin tamattu'i ne ko hajjin kira'i ne kamar yadda za mu gani amma abinci ana bayarwa da safe da daddare kuma abincin da aka bayar duk wanda ya saba ya sa duk wanda ya je aikin haji bana inda ya saba da abincin idan ya dawo za a ga kiyaye haske ya dan yi kumatu kumatu amma ban da mu eh zo kaga kudin ka ma ba sai ka kashe sai dai abin takeici shine an samu waɗansu mutane da suka gana ba da abincin da suka makale kudin su eh wani ma hadaya a nan yace kawai a biya samu wani a cikin abin da dauki bunsurun sa a ruga wai ai hadaya da shi muka ce hadaya ba ta yi ba mutanen gidanka sun ci namu ban taro kuɗi sai ka sai sai ka abin da ya ce to shi ya faɗa masa aikin hajjin da yake zalla ne babu hadiya ce Allah ya gata malam wallahi akwai waɗanda ga kuɗin nan amma azumi suke yi ba za su iya fitar da kuɗi su sai hadiya ba eh saboda lissafin rago a can kuɗin da yawa wai eh ina jin dala nawa ne kan dala ɗari da hamsin naira dubu ɗari da sittin ko dubu ɗari biyu da wani abu to ai ko ragon ma nan in dai har za ka yi lahiya da lafiyayyen rago to amma sai mutum ya yi azumi amma haka aya ta ce sai aya ta ce duk wanda bai samu ba ne wa man lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'a idza rajatun tilka asharatun kamila ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام abinda aya ta ambata ke Allah ya kyauta wabin sabili da ɗan tafarki wa huwa al-musafir shine matafiyi allazi laysa lahu shay'un fi safarihi wanda baya da komai a tafiyarsa fayuta min az-zakati sai a baki daga zakka ma ya tafihi abinda zai wadatar da shi har ya isa inda ya je amma yanzu makarita sun yawa mutumin da ya fito daga ina ne daga yola sai daga yola zai tafi abuja sai biyo azare ya ce guzurinsa ya kare mutumin da ya fito daga yola zai tafi abuja ya zai ce abuja zai je yana da gaskiya akwai alaman babu gaskiya in ka fito daga yola za ka je abuja sai ka biyo azare ha amma sai ga yazo masallaci yana ta muku wallahi to wannan shine ya lalata lamarin amma ba don haka ba duk matafiyin da ya fito guzurin sa ya yanke saboda wani dalili ana ba shi zakka to ya koyan uwa zakatul fitr sai zakkan fidda kai wa zakatul fitr wa amma zakatul fitr amma zakkan fidda kai fa wajibatun ala kulli muslimin wajiba ce a bisa kowane musulmi hurran kana au abda ne ko bawa zakaran au unsa namiji ne ko mace kabiran au sagira babba ne ko karami yukhrijul mutasaddiqu mai fitar da zakkan fidda kai zai fitar da sa'an min tamrin mudun sa'i na dabino au sa'an min sha'irin ko sa'i na acca wa nahwihi da makamancinsa an kulli wahidin da barin kowanne malamai sun ce ko garin kwaki ne za a iya fitar da sa'in bayan saboda garin kwaki abinci ne yanzu za a iya bayar ba wato adda kablal kuruji ilal musalla sai a bayar kafin a fita a je masallacin idi fi yawmil fitri a ranar sallan idi au qablahu bi ne ko kafinsa da kwana biyu وزكاة الفطر زكاة الدكي طعمة للمساكين يوم الإيد أبنتني نمسمى دمسكين رانا إيدي وطهرة للصائمين من اللغو والرفض كما تركيني دما سؤدمي daga wargi da ainihin baba warrafd asalin sa baba ne ko kuma ce lai wa yusahabu al-ikhtaru min sadaqati at-tatawwu' ana son yawaita sadakan ta ɗauyi fi kulli wakatin a kowane lokaci liyanna fiha khairan kasira domin akwai alheri mai yawa a cikin sadaka a cikinta tukaffiru sayya tana kankare kurakurai wa tajlibul baraka tana jawo albarku wa tadfa'ul masa'iba wal fitana tana tunkuɗe musibu da fitinu وتطفئ غضب الرب سبحانه tana hure hushin ubangiji mai girma da ɗaukaka wa masirul mutasaddiqi yawm alqiyama makoman mai sadaka ranar takin alqiyama darul khuludi gidan dawwama insha Allah ta'ala ahkamul hajj hukunce hukuncen hajji alhajju hajji da kuke gani ahadu arkanil islami ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar wa huwa fardun ala kulli muslimin aikin haji farilla ne akan kowane musulmi baligin balagagge aqilin mai hankali hurrin da mustati'in wanda zai iya saboda haka sai ka kara da wanda zai iya wanda ba zai yi ba ba dole ne a kansa ba lamba ta sha bakwai wakila fil umrati marra umra ma an ce farilla ce sau ɗaya a rayuwa wakila an ce in ka ga mun kawo wannan wakila akwai safai wallistita'a iko ta ta haƙaƙu tana tabbata ne da sihati da lafiya wa amni tsari da amincin hanya والزاد والراحلة da guzuri da abin hawa lizzahabi wal iya domin tafiya da dawo da waɗansu suka ce lizzahabi ko lizzahabi duk wanda ka sa ko kai fataha ko kisa fadilan an hajatihi abinda ya rage gabarin bukatansa wa hajati man talzamuhu nafaqatuhu da bukatan wanda ya lazimta ya ciyar da su wanda ciyar da su ta lazimce shi saboda haka ba za ka tafi kabar iyalanka da yanwa mutum ya yi haka da siya aikin hajjinsa akwai kushin maka wa alal mar'ati kuma dole ne akan mace an yusibaha zawjuha mijinta ya kasance tare da ita aw zu mahramin ko kuma wato muharraminta wa yajibu alal mustati kuma wajibi ne ga duk wanda ya samu iko ko dama al mubadaratu bil hajji yayi gaggawa ya tafi aikin hajji kabla an yamrada kafin yayi rakin lafiya aw ta tari da lahu haja ko wata bukata ta bijiro masa yasa an ka mallaki kudin aikin haji to kana tsallakewa wallahi sai Allah ya jeho maka wani abu sai ga shekara in ta zagayo babu ku balle ma yanzu daga Najeriya zuwa abin nan zaka je naira miliyan nawa miliyan takwas da rabi miliyan takwas da rabi wanda sai kai kwana talatin da biyar na masu hali kwana biyar ko kwana takwas shi da su kuma za ka samu ya kai wajen abin nan ya danganta da inda suka sauka ko miliyan goma ko sha biyar mawaƙaitul hajji akwai wurare na ɗaukan aikin hajji mawaƙaitul hajji wurare na ɗaukan aikin hajji dunkar mutum ya je ya ce mawaƙaitu mi abin da menene lokatai sai dai ka ce miƙatai na aikin hajji tankasimu ila kismai ne miƙatan nan sun kasu kashe biyu mawaƙitun zamaniya akwai miƙati na lokaci ko miƙatai na lokaci wa mawaƙitun makaniya akwai miƙatai na bigire na wurare falmawaƙitun zamaniya miƙatai na zamani ya shuhuru su ne watannin shawwalin watan shawwal wa zilƙada da watan zulkida wa zulhijja da watan zulhijja wa hiya ashhurul hajj sune watannin aikin hajji sai dai kuma kun san dukan su wato da za a yi sallan azumi yau washi gari a ce zaka tafi saudiya da niyan aikin hajji in ka je zaka yi umranka ka aji sai dai ba za ka sake sa ihrami ba sai ranar takwas ga watan zulhijja za ka zauna watanni nawa kenan eh babu saduwa da iyali babu aske gashi babu yanke farshe eh domin saboda already ka samu dan kwarya-kwarya ne hajjin ta mutum yake shawwalun wa zulqada wa zulhijja wadannan sune ashhurul hajj alhajj wa ashhurul ma'lumat ina fata an gane to shi yasa wani lokaci yake son aji a ƙwararren lokaci in ka ji a ƙwararren lokaci to ba za ka taku ba tun da annabi ya ce alhaji arfa saboda haka in ka je a farkon watan shawwal to arfan nan shi kuma yana ranar tara ga watan zulhijja to tsakaninka da shi fa akwai jira wa amma al-mawaqitul makaniyya amma miƙatai na wurare wahiyar su ne na farko zulhulaifa akwai wurin da ake kiransa zulhulaifa wa yusammal ana abaru ali yanzu suna kiransa abaru ali sunan unguwan ke tun ta zama unguwa ce a birnin madina da kuma wani ƙauye wa huwa miqatu ahlil madina wannan wuri shine miqatin mutanen madina wa man jaa an tariqiha da duk wanda ya zo ta hanyar madina barran aujawar ta ƙasa ne ko ta sama sai na biyu aljuhufa sai juhufa asalin mikacinmu kenan amma da yake mafi yawa madina yake zuwa wana ɗauka in koma mikacin mutanen madina aljuhufa wahiyar ƙaryatun zalat ma'alimuha wata alƙarya ce amma alamunta sun gushe babu ita yanzu wasarat rabit badalan minha sai rabit ta koma a madadin aljuhufa wahiya miqatun wato wannan miqati ne li ahli misra ga mutanen misra wa shami da mutanen sham wa man jaa an tariqihim da duk wanda ya je ta bangaren suna yake ce magrib wato hadda mu ke sai na uku ya lamlam wa huwa jabalun wani dutse ne wa yusamma al'ana as-sa'diyya a yanzu ana kiran wurin as-sa'diyya wa huwa miqatu ahli al-yaman shine miqatin mutanen yaman wa man marra bihi min ghayrihim da duk wanda ya biyo ta yaman sai na hudu qarnul manazil akwai qarnul manazil wa yusamma sayl a yanzu ana kiransa as-sayl amma a zamanin annabi qarnul manazil a yanzu sunansa na zamani shine as-sayl zaka ga su rubuta wa huwa miqatu ahli najd shine miqatu mutanen najd wa man jaa an tariqihim da duk wanda yazo ta bangaren su barran aw jawwan ta ƙasa ne ko ta sama in aka ce barran ta tudu ne aw jawwan ko ta iska ta iska ba gina ta sama ba sai na biyar zatu irqin wa hiya miqatu ahli al-iraq akwai zatu irqin miqatin mutanen iraq wa man marra bihi min ghairihim da duk wanda yazo ta bangaren iraq sai na shida wa amma ahlu makkata amma kun ga mutanen makka wa manaziluhum hiya miqatuhum fil hajj gidajensu shi ne miƙatansu a lokacin aikin haji wa kazalika man kana biha min ghairi ahliha haka ba duk wanda ya kasance a cikin makka wanda ba dan makka bane saboda haka mu alhazan Najeriya misali idan muka je muka ajiye abin nan muka je za mu je Madina daga Madina za a kwashe mu kai mu Zulhulaifa to daga Zulhulaifa sai mutum ya sa waɗannan fararen kayayyaki ya yi niyya ya kama labbai kallahumma labbai sannan sai aka yi shi makka idan ya je ya yi dawafi ya yi sa'ayi zai je ya aski ko sai tsaye to zai zo ya cire ihraminsa ya ajiye wato ya jira lokacin da za a fita wato yau mu tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja domin a tafi filin mina to in aka zo ranar takwas ga watan abin nan zulhijja ranar tarwiya to daga inda aka saukar da kai a cikin birnin makka za ka cire wannan babbar riga da ya ciki da hula da komai ka yi wanka sai ka ɗauki ihramin ka kasa daga bayan gida ko daga cikin ɗaki sai ka ce labbai ka hajjiya saboda kai ma ka zama ƙwariya ƙwariyan ɗan makka ba za a ce ka koma miƙaci ba don miƙacin da ya fi nisa shi ne zulfulaifa tsakanin zulfulaifa da birnin da birnin makka tafiyan kilomita 300 da wani abu a da zamanin annabi ma tsakanin ainihin zulhulaifa da makka tafiyan kilomita wajen 500 ne to kaga yanzu a cikin makka za ka yi tafiyan kilomita 100 duk cikin garin makka ne da kuwa zamanin annabi duk duwatsu ne jeji ina fata an gane misali ke saboda ai manya-manyan birane in ka je ma sai ka rasa ta ina ne za ka abin nan yanzu ka je abuja ina ne kauyen da yake waje da Abuja wanda baya manne da Abuja ka gani to daga can kafin ka je Abuja ka je tsakiyar Abuja a ce ka kara da Abuja gaba daya ta gabas da yamma kudu da arewa sai ka ka rikice in ka je Lagos ina ne kauyen can waje da Lagos ko Ibadan eh ko Maiduguri nan to haka ne su manya manyan garuruwan da suka bunƙasa kawai zaka zo ka fara shiga kauyuka ne kafin ka ankara kawai kana cikin gari kamar ma kusan sun yi kusan haɗewa sauran irin to irin haka ne amma a zamanin annabi kilomita tsakanin zulhulaifa da ke birnin madina da makka kusan kilomita 500 ne yanzu kuma 300 da wani abu kaga yana raguwa yana raguwa to saboda haka mutanen makka su za su yi niyan aikin haji daga gidajensu kawai suka sa ihrami shi kenan وفي كل هذه الأماكن الميقاتية أدو أن وراري نميقاتي يهرم بالحج زي هرم دعيك حج ويبدأ بالتلبية زي فارين تلبية ومن أراد الحج أو الأمرة هو ديك نفهم أيك حج أو أمرة fala yamurru bi wahidin minha ba zai taba wuce ɗaya daga cikin su ba hatta yi hurima har sai yayi ihrami sai yayi harami saboda haka ya kuyan uwa duk wanda ya je a yanzu abin zai baki sha'awa saboda duk waɗannan mekatai guda biyar ba inda ba yi masallaci ba ba inda ba a yi bayan gida barkatai ba sannan ga filin faki musamman na zulhulaifa saboda ya fi tarar mutane da motoci sun inganta abin ka gani abin zai baka shi amma a zamanin annabi wajen jeji yanzu ne aka samu ci gaba kai waɗanda abu wani lokaci ma har da shaguna in kana son ya hirami a wajen za ka saya amma dai wannan wuri ba a wuce za ka cire kayayyakinka na gida kowane irin kayan gida ne sai ka sa ihrami shine miƙati na wuri aka samu alhaji kashe-kashen aikin haji yankasimul haji ila salasati aqsami aikin haji aka su gida uku wa tusamma bil ansaki salasa ana kiran su ayyukan haji guda uku eh al ansak asalin sa daga nusuk ne wato aikin ibada amma fassarar da za a yi wa yara wal ansaku al ansaku salasa wato nau'ukan aikin haji guda uku wahiya su ne za mu yayin su a gurguje ko? eh? na na ɗaya a tamato hajjin tamato yi wannan mu yan najeriya muka fi bari ku je yadda ake tamato ya gurguje wa huwa an yi hurima bil umrati wahadaha shine ya niyya aikin umra kawai fi ashhuril hajji a cikin watannin aikin hajji wa yaqulu sai ya ce wajen ƙulla niyya labbai ka umra ya ubangiji na amsa maka da aikin umra wa idza wasala ila makka yayin da ya sabinnin makka addal umra sai ya bada umra bi tawafin wa sa'yi da tawafi da sa'yi thumma yuhallilu sannan sai ya tahlili haka yake fasara thumma yuhallilu sannan sai ya tahlili don kace ya halattar ba zai yi ba abinda ake nufi da tahalili shine aski ko sese fa idza jaa yawmu tarwiya idan ranar tarwiya ta zo wa huwa yawmu samil min dhilhijja wato ita ce ranar takwas ga watan dhilhijja a harama bil hajji wa hada sai yayi ihrami da aikin haji kawai min mahalli iqamatihi daga wurin zaman sa bi makka a birnin makka wa yaqulu masalan sai ya ce ga misali wajen kullaniyya labbaik Allahumma hajja ce ya ubangiji na yi niyan aikin haji summa yati bi jami'i amalil hajji sannan sai ya zo da dukkan ayyukan hajji fi ayyamihi a cikin kwanakinsa wa man hajja tamattu'an duk wanda ya aikin hajjin tamattu'i fa alaihi alhadiyu akwai hadaya a kansa allazi yadhahu bi mina wanda zai yanka shi a mina yawman nahari a ranar sallah in kuma ka je ofisin su ka saya ko ka ba da kuɗi ka huta don saboda zuwa wajen yankan ma wahala ne saboda a rana guda mutum ya taso daga muzdalifa ka kwana a filin Allah gashi babu abincin da ka saba sai kayan zaki ka kwana a filin Allah ka tako da kafa ka zo ka yi jifan shaidan na farko sannan ka gangara ka ce za ka je ka yi yanka ka je wajen aski ka zo ɗakin kaba ka yi ɗawafin ifada ka yi sa'ayi bai na safa wal marwa sannan in ka fito ba za ka samu motar da za ta kai ka gida immediately ba saboda tsabar cunkoso sai ka yi tafiya ya kai na kaman kilomita guda biyu ko uku tukuna sannan ka samu inda za ka shiga mota ka je masaukin kan ba haka ba da kaba za ka yi to sai Allah ya kawo mana sauki in ka biya shikenan na biyu al'ifradu aikin hajjin ifradi wa huwa an yuhrima bil hajji wahda shine yayi ihrami da aikin hajji fi kadai fi ashhurihi a cikin watanninsa wa yaqulu zai ce yayin niyya labbaika hajjan ya Allah na amsa maka da aikin haji fa idza wasala ila makka yayin da ya isa birnin makka fa fa tawafal qudumi sai yayi dawafi wato dawafi na farko shine dawafin zuwa wa sa'a sa'ayil hajji amma zai sa'ayi ne tsakanin safa da marwa na aikin hajji wa in sha'a idan ya ga dama akhara sa'ya ya jinkirta sa'ayi ila ma ba'da ifada bayan yayi tawaful ifada wala yahliqu ba zai aske kansa ba wala yuqassiru ba zai yi saisaye ba wala yahillu ba zai yi tahalluli ba min ihramihi daga ihraminsa bal yabqa hakaza haka zai zauna da waɗannan mayafai guda biyu hatta ba'ada rami jamratil aqaba yawmal eid har sai bayan yayi jifan shedan na farko a ranar eid wala shay alaihi min alhadi lidhalik amma babu komai akan sa na hadiya saboda hajjin ifradi to shi matsalar sa shine in ka je da wuri ka shiga waɗannan fararen kayayyakin to kai fa da fita sai ka yi jifan shedan na farko babu gajeren wando sai dai zani babu singlet babu rufe kai sai dai mayafi kuma ce za ka kwana goma ko za kwana sha biyar akwai matsala sai dai za ka ji a kuririn lokaci sai na uku alkiranu hajjin kirani wa huwa an yi huri mabil umrati wal hajji jami'a shi ne in yaje niyya ya ce ya Allah wato yi ihrami da aikin hajji da umra gaba daya فيقرن بينهما سيغامض أذكانه ويقول سيتي لبيك اللهم عمرة وحجة يا أبنجي نايني أن أيكن حج الأمرة أو يهرم بالأمرة كوكما إهرامي وتدعينهم أمرة أولا دفركو ثم يدخل عليها الحج سنة يشجد أيكن حج قبل أن يشرع تنكا في يفارة في طواف الأول للأمرة da ɗawafin farko na umra wa maluhu wato ayyukan hajjin kirani fil hajji ka amalil hajjil mufridi wato kamar mai hajjin ifradi sawa'an bi sawa daidai wa daida illa annal qarina sai dai duk wanda ya kirani alaihi damul hadi dole ya bada jinin hadaya kal hajjil mutamatti kamar mai hajjin tamattu to me yasa aka ce mai kirani ya bada hadaya me yasa tambayin da nake ke kun gani tamattu'i an ce ba da hadaya ne saboda ya jefi tsuntsaye biyu da tsakuwa daya da ya je umra sai ya ajiye ta ya samu kwarya kwaryen yanci da lokacin aikin haji ya zo kuma sai ya aikin haji kaga ya samu riba mai ifradi aikin haji ne kawai mai yiwa bayan waɗansu watanni zai zo ya aikin umra sai dai mu 'yan najeriya suna wayo sai yi ifiradi dun ba zai ba da hadaya ba bayan an sauko kuma sai ya je masjidu aisha zai je ya ɗauko umra eh yana ganin wani liman ko wani malami sai ya buya domin kar ya gaishi ya sa wani da na gaishi bana na ce to sai ka ba da hadaya in ba haka ba duka biyu ka rasa ka san wata fatawan za ka bayan ne kai haka wa mutum domin ya dauki da rafi wallahi kuwa mutanen mu akwai ganganci to shi mai tamattu'i da ya amfani da tsakuwa daya ya jefi tsuntsaye guda biyu ya ka ce ya ba da hadiya wato da so samu ne mutum ya tafi ya je ya aikin haji in ya dawo ya sake tafiya ya umra in ya dawo ya tafi ya umra kowace tafiya kai mata aikinta haka ake so to amma wannan shi tafiya ɗaya yi kuma cikin watannin aikin hajji ya hada ya sa aka ce ba da hajji to mai kira ne fa that is my question mai kira ne kuma wani abin mamaki shi da ya je mikati da ya ce ya Allah da aikin hajji da umra zan yi duka to duk aikin da ya yi tun daga farkon aiki har zuwa ƙarshe Allah ne mai raba masa gida biyu ɗaya na umra ne ɗaya na aikin haji ko shi ka ce ya raba ba zai ya raba musulunci ya ba da dama ai haka amma kuma bai barka ka zulle ba zai ce za ka ba da hadiya bari ya tsara maka ina fata an gane in ka yi ɗawafi to ka yi ma umra ka yi ma aikin haji in ka yi sa'ayi ka yi ma umra ka yi ma aikin haji amma da mina da muzdalifa da arfa na aikin hajjin ne amma saboda suna makale ba za ka rabu da su ba sai a ranar sallar na idan ka yi waɗannan abubuwa to kai askinka ko kai saisaye to ka samu ɗan ƙwarya ƙwaryen yanci ka yi umuranka ka yi aikin hajji amma an ce ina umuran kamar yadda mai tamattu'i ya yi ba haka ba duk mai tamattu'i yanzu idan ya je misali shi zai yi aikin umra ne kuma ya aski ko sai tsaye ya cire kayayyaki ai kaga already yayi guda daya ajiye shi ko mai kirani ba haka bane shi duk abin da yayi rabawa biyu za a yi shi ba zai iya rabawa ba sai dai Allah ya raba to shine aka ce shi zai bada hadaya wancan ma zai bada hadaya mai ifradi ne ba zai bada hadaya ba abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته